ومن الشياطين من يخرصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا الله سبحانه وتعالى godiya da ya haɗa mu a wannan guri mai albarka domin ci gaba da darasi na eh, tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke yi a wannan masallaci mai albarka wanda yau insha Allah za mu tashi a suratul fajr da izinin Allah tabaraka wa ta'ala Eh, wannan sura suratul fajr makkiya ce an sabko ta kafin hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da aya 30 cicif wannan sura tana magana akan ababe guda uku mawdu'an tarifai ababen da take magana akan su wanda su ne manyan ababen da take magana akan su shine tana magana akan ababe guda uku abu na farko wannan sura ta buɗe da rantsuwa akan wasu ababe masu mahimmanci kawai lokacin ketowa alfijir kamar kwanakai guda goma in ma na ramadana in ma na zulhijja kamar kuma sauran ababen da suka biyo bayan haka da rantsuwa kuma sai ta bayyana waɗannan ababen da aka yi rantsuwa da su ababe ne masu mahimmanci sun cancanci a yi rantsuwa da su amma ba haɗu ba akan me aka yi rantsuwa sai malamai suka yi kokarin kalar da suka ce Allah ya yi rantsuwa da wa'annan ababen akan muhimmancin wa'annan ababen wasu malamai suka ce la Allah ya yi rantsuwa da wa'annan ababen akan cewa kafiri wanda ya mutu ya je ma Allah bai da imani to ya cancanci a mashi Allah da sauran yani abubuwan da za mu gani a mawdu'in na farko a mawdu'i na biyu wanda take magana akan shi wannan sura ba ta ba da kista na wasu al'ummu wanda suka gabace mu wanda suka karyata annabawansu kamar mutanen annabi hud adawa kamar mutanen annabi salih samudawa kamar fir'aun da shi da mutanen shi ta yadda suka karyata da allah mafi sarki suka karyata manzanni kuma suka yi hoto na hoto da addinin allah allah duka ya allah wannan shine maudu'i na biyu da take don mutum ya dauki izina ya dauki ibra sannan kuma hannu maudu'i na uku wanda take magana akan shi wannan sura tana magana akan yani eh, jarabta wadda Allah madaukakin sarki yake wa bawa wata nan ya bashi dukiya wata nan ya ba- ya- ya hana mishi dukiya ya ba- ya bar shi talaka idan ya bashi dukiya ko ya hana mashi dukiya ba shi ke nuna ba don yana son shi bashi dukiya ba shi ke nuna don bai son shi ya ki bashi dukiya na inda ma wannan jarabawa ce don a gane yana da godiya Allah in ya samu dukiya ko kuma ya yi haƙuri in bai samu dukiya ya zamto talaka mai haƙuri wannan shi ne maudu'i na biyu sannan kuma zo ta yi magana akan wani al'amurka na zalunci wanda ɗan adam a tabi'a shi yake na san dukiya da san cin haƙƙin wani da rashin karrama maraya da rashin yani ciyarwa sannan a ƙarshe wannan sura ta yi magana akan ahwal abu na hudu wanda ta yi magana akan shi ta yi magana akan ahwal ɗin tashin alkiyama rana ta ƙarshe me zai kasance halin mutane da za su tsinci kansu da ababen da za su kasance ƙasa ta girgiza sannan kuma hannu ta koma hari mai kyau suna hili wanda babu karkata babu duwan sannan kuma da yake da suna allah maɗaukin sarki zai yoyo shi da mala'ikun shi sannan kuma hannu ɗan adam za su kasu gida biyu wanda ya aiki na banza ya kasance makomashi wuta ce wanda ya aiki na ƙwarai ya kasance makomashi aljanna da yin gomin allah maɗaukin sarki wannan shi ne mawudu'ai guda hudu wanda suran nan ta tattauna a kansu insha allahu za mu gansu a fassale a bayyane bi iznillahi tabaraka wa ta'ala insha allah malam sai ya karanto mana ayoyi guda biyar in farko insha Allah sai mu daga baya kuma mu yi makara insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد
iya biyar din nan kuma sai isa insha Allah wancan kuma zo suna da alaka da junansu su ne labari akan mutanen da suka gabata insha Allah dai wannan ita ce suratul fajr ko kuma suratul fajr Allah ba wakil sarki ya buɗe ta da rantsuwa Allah ya ce wal fajr Allah ya ce ina rantsuwa da lokacin ketowa alfijir ko kuma ina rantsuwa da alfijir ɗin karan kanshi alfijir dai shi ne wanda yake alama na ƙarewar dare zuwa wani wuni shi ne dai alamar da take nuna maka lokacin sallar eh, mai yake wasu na asbahi yayi shi ne dai alamar da yake nuna maka lokacin saurin na ƙare din yake to shi ne alfajir Allah ma'aukin sarki ya yi rantsuwa da shi Allah ce wa alfajir Allah ce ina rantsuwa da alfijir da kuma lokacin ketowa alfijir malamai suke cewa a ƙarƙashin haka rantsuwa da Allah da ya da alfijir da lokacin ketowa da alfijir wanda yana nuna fadala ta wannan lokacin da daraja ta wannan lokacin shi yasa wanda yake kokarin zama a wannan lokacin ya rinka istighfari yana cikin mumune muttaqai kawai da Allah ma'aukin sarki ya bayyana a cikin suratul zariyat إن المتقين إن للمت- إن للمتق إن المتقين في ظلال وعيون إن للمتق إن المتقين في جنات ونعيم
المهم Allah maɗaukin sarki ya bude wannan eh, wasu wasu ausaf na masu tsoron Allah ya ce innal muttaqina lalle masu tsoron Allah fi jannati suna cikin aljannu masu yawa wa uyun da kuma marmar ruwa idaniyar ruwa daga cikin ausafin wannan muttaqin inda masu tsoron Allah da ya Allah ya siffanta sai ce wa bil ashari hum yastaghfirun suna neman gafara Allah a lokacin sau kin wanda yake nuna cewa muhimmancin wani lokacin har Allah ya rantsuwa da shi wa bil ashari wa yastaghfiru duk mutumin da yake ba mu wannan lokacin muhimmanci ma'anar shi yana so ya kusanci Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana da istighfari mazinnati istijaba ta wani lokacin sannan kuma lokacin da mumanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tasahharu fa inna fi sahuri baraka ku yi sahur domin a cikin sahur da akwai albarka yin sahur akan lokaci shi kuma ana so a jinkirta shi don kai ya yi nesa da ke tuwa alfajir kaga wannan duka yana nuna fadalar wannan lokacin shi yasa ribatar wannan lokacin da ayyuka na farko aiki na farko wanda za ka yi in azumi ne gayin sauran sannan kuma zo gayin istifar da karatu da makamanta haka sannan kuma zo a wannan lokacin bayan alfajir ya keto da akwai raka a ta yi fajiri wanda manzala sai ya ce khairun min duniya wa mafiya sun yi duniya da abin da yake cikin duniya alkhairi duka a wannan lokacin ne sannan da akwai sallah ta asbahi har ma wasu malamai tafsir suke cewa Allah da ya rantsuwa da wal fajr ya yi rantsuwa ne da salatul fajr salatul subhi sallah ta asbahi shi wanda Allah ya ce mata wa qur'anul fajr inna qur'anul fajr kana mashhuda ita ce alqur'anin da ake karantawa a lokacin alfajr in kai ko ana karanta alqur'ani a masallatai a lokacin alfajr ya gari ya cika da karanta alqur'ani to ka sanin cewa sallah asbahi kada mashhuda mala'iku suna hadartar wannan lokacin wadah to wannan shine rantsuwa ta farko wal fajr Allah madaukin sarki ya yi rantsuwa da lokacin ketowa al fajr wasu malamai suka cewa wal fajr rantsuwa wannan Allah ya yi rantsuwa da wannan keto al fajr din da yake ketowa a rana ta layya a ranar yanka yawmun nahar ranar da ake yanka ranar layya rana ta goma ko to a wannan ranar alfijir ɗin da yake ketowa Allah ya yi rantsuwa da shi saboda shi ne yake riye ƙarshen kwana shi ne ƙarshen kwanakai guda goma masu fadala na zilhijja shi yasa wasu malamai suka fadala suka ce alfijir ɗin da aka yi rantsuwa da shi shine alfijir na yawmun nahar rana ta goma wanda shine khatima ta al'ashir min zilhijja al'ashir awa'il min zilhijja amma abin da ya karhin dalili Allah ya yi rantsuwa da alfijir lokacin keto alfijir ko kuma shi alfijir an karantar kanshi mutlakan na kowane lokaci wadda wannan shi ne kan da yake dai wannan yana nuna fadala da daraja ta wannan lokacin da matsayin da wannan lokacin yake sai kuma rantsuwa ta biyu walayalin ashir Allah ya ce ina rantsuwa da darurruka guda goma walayalin ashir Allah ma'aukin sarki ya ce ina rantsuwa da darurruka guda goma mafi yawan malaman tafsiri sun ta kan cewa walayalin ashir Allah maɗaukin sarki ya yi rantsuwa da wurin nuka guda goma na farko na zilhijja ai wa bin layali al'ashir al-mubarakat min awwal zilhijja Allah ya ce ina rantsuwa da zarruka da wurin nuka guda goma na farko na watan zilhijja wanda su ne a cikinsa ayyuki na hajji yake afkuwa duk da ashirin hajji guda uku kama tun daga da yake suna shawwal zilqada zilhijja ko kuma ashirin min zilhijja amma mafi yawan aikin haji yana afkuwa a kwana goma da na farko da da yake suna ashirin zilhijja shi ne nan wanda ya ce to me yasa a aya layali aka ce to kuma me yasa malamai kuma suka ce ayyam ana yin itlaqi wani lokaci layl ana yin da shi wuni wuni ana yin shi dare wani lokaci za ka iya cewa wuni kana yin da shi dare wani lokaci ka ce wuni dare kana yin da shi wuni shi yasa mafi yawan malamai tafsir sun kai akan cewa wani yayin da ashir Allah ya yi rantsuwa da zarruka guda goma ko kuma wani nuka guda goma wannan su ne wani nuka guda goma na ashir zulhijja na farko wani nuka guda goma na ashir zulhijja na watan layya wallahi wannan shi su ne kenan wanda ya tabbata a hadisi manzo Allah sai ke cewa ma min ayyami a sahih bukhari imam bukhari ya rawaito shi manzo Allah sai ke cewa ma min ayyami babu wasu ninnika wanda al'amalu salih aiki nagari ahabbu ila Allah ya fi soyuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki fihi na cikin wannan ninnika min hadhihi ayyam ga wannan ninnika yani ashirin bil hijja babu wurinnukan da ayyuka na gari aka yi son su a yi su a cikin wannan wurinnukan sama da ashirin zulhijja sai sahabbai suka ce kawo wani jihadi suka ce ko da jihadi mutum ya tafi fi sabilin lahi domin ɗaukar karma Allah ba za da ce wani jihadi fi sabilin lahi ko da mutum ya tafi jihadi aikin shi ba ya kai aikin wannan wurinnukan guda goma sai a hali ɗaya manzana ce illa rajul kharaja bi nafsi wa mali sai dai mutum ya fita da dukiyar shi gabaki ɗaya da kanshi sannan bai dawo ba da dukiyar bai dawo ba da ran shi ya mutu to shi ne zai daidai da ayyuka na wani nukan nan guda goma wannan kine na nuna daraja ta wurin nukan nan guda goma na ashirin zulhijja shi yasa malamai suka ce ana so a yi a azumce su suna daga cikin ayyamin da ake so a azumta wurin nukan nan guda goma ana so ka azumce su wuni na yani tun daga da yake da suna awal zulhijja har zuwa rana ta takwas za ka azumce su rana ta tara ranar arfa ce ita kuma baitin azumtar su ta kwana goma sannan kuma ga azumta ta tara ranar arfa ce farla kan farla amma rana ta goma baka azumta su in ka azumce su kawai ka azumci kwana goma tun da rana ta goma ala sallah ce ba azumta su ba ba da yan kwana tara za a ce wajen azumta da yawan karatu alkur'ani da yawan zakka wasu malaman tafsiri sun fasarta wa layali ashir Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da kwanaki guda goma na watan Ramadana na ƙarshen watan Ramadana wanda a cikin su lailatul qadr take wasu malamai haka suka fasarta duk da tafsiri na farko ya yi ƙarin hujja ya yi ƙarin dalili kuma shi mafi yawan malaman tafsiri suka ta kan shi shi ne ko wasu malamai suka ce a'a me yake da suna duka aya ta zo tana magana ne a kan ashirin zulhijja da kuma ashirin awakin da ramadan awakin da ashirin zulhijja wani nika guda goma na zulhijja da kuma hallo allayali al'ashirin min al'akhira min ramadan da kwanuka guda goma na ƙarshe na wata ramadan shi yasa suka ce a wajen aiki a wuni a wuni da rana babu aikin da ya yi aiki na wani mika guda goma na zulhijja amma a wajen aiki da daddare babu aikin da ya yi aiki na garurruka na wata ramadan domin shi wata ramadan da fadalar ta shi tana tabbatuwa ne a cikin daren a cikin daren shi kuma ashin zulhijja a wuni malamai suke cewa yadda watan ramadana yake da fadala darrukan shi guda goma na karshe suke da fadala da darajar nan to haka shi ma ashirin zulhijja wurin nukan shi suke da fadala da daraja kana mutum ya ribanci ma'ana shi yasa wannan aya kenan abin da ya karfin dalili duka tana magana akan wannan da yake da suna a ɗauke shi akan tana magana akan wa'annan wani nukan guda goma na zulhijja wuni na kuma a ramadana dare shi ya fi karfin dalili Allah ce maka na sai rahim yanzu wa ashir zulhijja insha Allah Allah kai mu shi lahiya bayan mun ci riba ramadana mu yi mishi shiri bayan kuma lura sittin min shawwal mu yi mishi shiri da ibada da azumi da sadaka da kyauta da karatun alkur'ani da raye wannan wani nika Allah taimaka Allah sa rahim shi Allah ce wani yanin ashir Allah ce ina rantsuwa da darurruka guda goma ko kuma wani nuka guda goma a bisa kan dai bayanin da ya riga ya gabata muka insha sai Allah ya ce wa shafa'i wal wutr Allah ya ce ina rantsuwa da shafa'i wal wutr kuma ina rantsuwa da wutr ina rantsuwa da shafa'i abin da yake da dan uwa kowanne abu wanda yake da dan uwa shine shafa'i walwutir ina rantsuwa da wutiri abinda bai da dan uwa mara yake shi ɗaya ne ta nan ibn abbas yake cewa allahu witrun wa antum shafa'u ibn abbas yake cewa allahu witrun wahidu allah wutiri ne shi kadai ne tantantan Allah ya ce kul huwallahu ahad shi kadai ne ce musu huwallahu abun bauta na shine Allah wanda ake bauta da gaskiya ahadun shi kadai ne bayyana wani na biyu bayyana wata kishi to shi yasa an dafa sai ce Allahu witrun shi kadai ne kenan nan Allah ya yi a witri Allah ya yi rantsuwa da kanshi ne shafa'i kuma ibn Abbas sai ce wa antum shafa'un ku kuma ku ne shafa'i halittu domin kowace halittu Allah ya haɗe ya yi dangi biyu ya yi miji ya yi namiji ya mace كوانت على بوكي سكي بين عكسين سورة البلاد ومن كل شيء خلقنا
ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون لعلكم تذكرون لعلكم تذكرون على بوكي سكي تي أقوى لأبو daga cikin halitta mun halitti dangi biyu namiji da mace kawai da bayani ya gabata dai a cikin ina ji surati shams bayan da ya gabata Allah maɗaukin sarki game da halittu kowanne dangi biyu ne su ya sa suka kasance shafa'i shi shafa'i shi ne duk abin da yana da ɗan'uwa duk abin da a ilmi yana da ɗan'uwa to shafa'i ne ko da ya kai ɗari kaga a ɗaya ɗari kowanne yana da ɗan'uwa to shafa'i ne abin da kuma bayyana ɗan'uwa shi kaɗai ne ma ranar samun wannan shi ne wuce a hadisi ya zo manzana sanar ke cewa bayan ya koro magana inda lillahi tis'atan wa tis'ina isman hadisin da Abi Hurairah ya rawaito wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abi Hurairah Allah manzon sa yace wa huwa witrun yuhibbu witra Allah madaukakin sarki witrun da shi kadai ne dannan tar wanda bai da kishi yuhibbu witra yana son wutiri yana son wutiri duk abin da zaka yi kai kokarin karawa da wutiri musamman wanda shari'a ta zo maka kamar wajen tsarki da sauransu da kuma yana son wutumi sallah ta dare wannan wutar da kada ka yi barci ba ce sai ka yi wutumi wa zana sanar yawa abi huraira wasiya daga cikin wasiyar da yawa abi huraira ya yi kokarin kada ya saki ya kwanta barci bai yi wutu to allah wuturin ne ya shi wutar kaga ma'anar shi shine rantsuwar nan washafa wa allah ya yi halitta ya yi rantsuwa da halittun shi gabaki ɗaya wanda suke dangin duka biyu wani wutar kuma Allah ya yi kuwa da kanshi kasancewa wutar ne shi kadai ne bai da tamka bai da kishiya ya kaga wannan shi ne mana amma da akwai fassarori da dama wanda malamai sun yi magana a kanshi a tafsiri bayan suka ce wa shafau Allah yana rantsuwa da da yake da suna yawon naha rana ta layya rana ta yanka Allah yana rantsuwa da ita saboda ta kasance kwana goma ne cikin tana da ɗanguwa ba ma ya bace waza walwitru ya suka ce kuma allah ya rantsuwa da ranar arfa saboda tana kasancewa ne a rana ta tara kaga an samu wuce almihim amma wajen bayanin da muka bayyana ya haika nan da ne wasu malamai suka ce kai allah ya yi rantsuwa da ashafa'u da sallah ta asbahi alwutun ya yi rantsuwa da sallah ta magarba domin da akwai mara asa ya yi maganganun zai da yawa amma abin da ya kai dalili shi ne wa shafar walwutar allah maɗaukin sarki ya yi rantsuwa da ashafa wa halittar shi wanda suke kowanne dangi biyu ne sannan kuma halwa ya rantsuwa da alwutar ya rantsuwa da kan shi shi wanda shi ɗaya ne bayyana tamka bai da kishiya shi ne wanda ce wa uksimu bi daushi wal fard Allah maɗaukin sarki ce yana rantsuwa da zaush ababen halittu na wa'anda suke da dangi biyu walfar da kuma ni karan kai na wannan ni kaɗai ne shi ne mana ce kamar allah maɗaukin sarki a nan gurin ya yi rantsuwa da kai halittar shi da kuma kanshi halittar shi wanda suke dangi biyu da kuma kanshi wanda yake shi kaɗai ne bayyana tamka idan wanda shi ya yi ƙarfin dangi kuma shi mafi yawan malaman tafsiri suka tsaya a kanshi allah ya rantsuwa da shafa'in da mutum bayan da ya gabata sai kuma rantsuwa ta gaba Allah mawukin sai ke ce wallahi idan ya sai Allah ce ina rantsuwa da dare idan ya sai lokacin da yake tafiya zai gabato ko kuma lokacin da yake tafiya zai koma wallahi idan ya sai lokacin da dare yake gabatowa ina iya Allah ya yi rantsuwa da shi ko kuma lokacin da dare yake tafiya shi zai koma lokacin da ya tafiya shi ko zan washi a lokacin da aka yi rantsuwa da domin lokacin da yake sai rai tehran ya iya kasancewa ikbali ne ko kuma idbari ne yana zauwa ne ko kuma yana komawa Allah ya rantsuwa da dare a lokacin da yake komawa ko yake zauwa malamai suka ce me hikima kayyade rantsuwa da lokacin zuwan dare ko komawar dare saboda malamai suka ce a lokacin ayin Allah ko sarki take bayyana alamar cewa ta akwai Allah kuma shi ya tantata wa shi yake tuka komai da manka duniya kai tsaye kuna cikin rana amma za a ga duhu ya shigo dukkan a cikin duhu wa min ayatihi manamukum bil layli wan nahari wa ibtigha'ukum min fadlihi inna fi dhalika la ayatin lil alamin yana daga cikin ayar Allah maɗaukin sarki alama ta samu Allah maɗaukin sarki mayamu kun bin dare gabancin da suke samun dama ku yi bayan duhun dare ya shigo to kenan lokacin wannan shigo wanda lokacin mutum wannan aya ce da alama ce ta samu Allah maɗaukin sarki shi yasa Allah ya rantsuwa a kan shi to bayan an gama rantsuwa da wani ababen wanda suke da daraja suke da muhimmanci wanda duk wani mai hankali in ya ji rantsuwa da wani ababen zai ce lalle an yi rantsuwa da abin da ya cancanta a yi rantsuwa sai Allah ya yi tambaya tambaya ta takriri istifami na takriri tambaya ta tabbatarwa abinda ake so a ma tambaya a kan shi so ake a gaya ma haka yake amma kuma za a ma tambaya a kan shi don a ƙara jawo hankalin kan gane mahimmanci ya yi ake hanfi zalika ƙasar mu ne zai shin a cikin wa'annan ababen da aka bayyana da akwai rantsuwa mai mahimmanci ga wanda yake da hankali tabbas da ba wa'innan ababen da aka yi bayani a kansu aka yi rantsuwa da su sun cancanci a yi rantsuwa da su kuma hannu da akwai mahimmanci da akwai darasi da akwai izina a cikin rantsuwa da shi da zai hijir ga ma'abucin hankali alhijir shi ne al'aƙa hankali an sanya wa hankali hijir saboda yani asalin shi ne alhijir asalin shi ne almantu a hana to saboda hankali yana hana kawauta da harigido da hauka da rashin tunani da rashin kama kai saboda hankali na hana ka wannan sai aka sanya mishi suna alhajir mai hana sai ya cinye alamar sai ya ce hanfi zalika shin a cikin wa'annan ababen da aka bayyana da akwai kasamun abin yin rantsuwa mai mahimmanci an yi rantsuwa da abu mai mahimmanci koko amma wannan tambayar mai hankali ake ba ba kowane hargido wanda ya tsaka yi wanda ban gaba ba wani suwa to ke yana da matsala hankali ya wannan la'aki fara bi allah taimaka shi na zama ke sake ce an fi zalika kasan wani zai yi kenan istifami ne bi ma'ana a takari istifami ne takari domin girmama al'amarin wayannan ababen da aka yi rantsuwa shi ne kamar allah ba ki sai ke ce inda hada la qasamun azim lalle wannan rantsuwa da aka yi da wannan ababen rantsuwa ce mai girman gaske inda zaul bakuli wal albab a gurin ma'abuta hankali da kuma ma'abuta hankali ya wannan shi ne abin dama kuma allah maɗaukin sarki yana da dama ya yi rantsuwa da abin da ya so daga cikin halittar shi wata ran ya yi rantsuwa da sunan shi wata ran ya yi rantsuwa da sifar shi wata ran ya yi rantsuwa da aikin shi kamar yadda ya rantsuwa da wa ma kana zakar wal unsa wa khalqu zakar wal unsa aikin shi ne wata ran ya yi rantsuwa da abin da ya aikata maf'ulati abin da ya halitta halitta ce ga wanda rantsuwa da wasamai wa shamsu wa duhaha wasamai wa tariq wal fajr wa layalin ashr wanda man zai to Allah yana da dama ya rantsuwa da halitta shi kamar yadda yake so amma shi bawa bai halitta bai rantsuwa sai da Allah subhanahu wataala shi kadai wannan yana daga cikin lufi na aqida din an zo gurin irin rantsuwa na a dinga maimaita mutane dan a bar wannan rantsuwoyin da ake yi na shirka baki dodo ta kwaron kwata a rari da bakin maciji doguwa aljana mugun abu subhanallah ta yi ma wani wani tsanshi wani mugun abu ta wanda duka musulma ce kuma daga cikin rantsuwa ta jahiliya wadda babu na dabi a ciki mutum ya rantsuwa ce na rantsi da nunin ma'ayyata kai ai akwai ƙarfin dama a magana allah ke a wannan dukkan rantsuwa ne na jahiliya ba yanzu ba ka yi rantsuwa da wani Allah za ka yi rantsuwa ko da zatin Allah ka ce wallahi ko ka yi rantsuwa da suna daga cikin sunayen Allah ko ka yi rantsuwa da da yake suna sifofin Allah kenan a nan gurin